يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العشرة ووتر رمضان hijiran ma'aikin Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1442 kuma wannan ranar ta yi mawafaka da 18 ga watan hudu shekara ta 2021 kidayen miladiya mun hada wannan masallaci na Ammar bin Yasir da ke cikin birnin Zaria a jihar Kaduna Najeriya domin wato karanta littafin Allah da kuma bayanin ma'anarsa gwargwadon hali muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya dace da mu Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin mutanen da kake so ka yarda da su ya Allah muna roƙonka ka sa muna cikin mutanen da za su samu kyakkyawan sakamako a cikin wannan wata da dacewa da aljanna da kuma tsira daga wuta wani bawan Allah da ya rubuto takarda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malar lafiya tare da kai malar a janyo hankalin matasa a kan igilanci a kan ayoyin Allah idan aboki ya ga abokinsa ya yi ba daidai ba idan ya yi masa nasiha ko suka yi masa nasiha sai ya yi masa izgili sai ka ji suna cewa sannu gumi sannu gumi a ce sannu mala abubakar gumi gaskiya wanda ya daga cikin ba'a kuma a cikin izgilin da zai iya kawo matsala gaskiya ga mutum idan mutum ya saba da wannan to zai iya fada mai izgilanci ga addini ko izgilanci ga aya daga cikin ayoyin Allah ko ta kai mai na yin izgilanci da shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kamata a mutum nasiha kuma sai ya mai da isgidi ba daidai bane mutum idan aka yi mai nasiha to Allah yana nufin shi da alkhairi ne eh idan wani zai ce gyara to Allah yana nufin ka da alkhairi da Allah ya ga dama sai ya barka cikin laifin ka ba wanda zai kula ka ko mutum ya mutu ya samu matsala amma sai Allah ya turo wanda zai maka gyara wannan ai rahama ce ta Allah ku duba yadda al'umma ke cikin ke cikin shirka da kafirci amma sai Allah ya rinka turo annabawa da manzanni rusulan mubashirin wa munzirin kan Allah ya dinga turo manzanni ya dinga turo su a matsayin masu bishara masu masu gargadi domin kar mutane su samu matsala kuma izgili gaskiya yana daga cikin ababen da ke warware musuluncin mutum guda goma mutum ya samu alisti za'u a bima ja a bihi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya izgili da wani abu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da izini da wani abu bi shay'in min zalika mutum yana iya samun matsala Allah ya kare mu dan ka mutum amai nasiha ya ji tsoron Allah kare izini wannan kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya aya alqur'ani tana cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada ne ne hukuncin bayin surutu a cikin masallaci to wannan ayan ba tana da magana da wanda yake surutu a masallaci bane wanda ke surutu surutu mara ma'ana a cikin masallaci to wannan ya saba ma ladabin masallaci amma ba ta kai mashi matsayin shirkawa wannan ayan tana faɗo ne tana jan kunni ne tana tsawatarwa akan cewa wato kada a kira wani Allah cikin masallacin Allah masallaci hakkin Allah ne shi kadai na bauta da kar a yadda a kira wani tare da Allah a cikin masallaci ba maganar surutu ake ba a firan duniya a masallaci ko kasuwanci cikin masallaci wannan akwai kawatarwa akwai hazar sosai a kan shi kuma alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama a mai da masallaci ya zama kamar kasuwa ya kamata masallaci akwai ladubban shi ya kamata a kiyaye da cikin ladubban shi shine kar a rinka daga sauti a cikin sa raful aswat fil fil masajid hadha shay'un munkar abu ne munkari bai da kyau Allah ya shirye da mu Allah ya kare mu in ba manta ba jiya mun karanta kusan mun karkare dangane da ainihin bayani akan munafukai kuma Allah ta'ala ya buga mana misalin su don a ƙara fahimtar ga siffofin munafukai don a kur'anisance su matsaluhun ka matsalin da rizkau kada nara falamma abat ma haulahu zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين تو Allah ta'ala sai ya cika sha'ayin da cewa wallahu muhitun bil kafirin wannan ayat kawai tana tabbatar maka da cewa munafikai kafirai ne munafikai kafirai ne da Allah ce ya kewaye su ya ki Allah mai kewayewa ne da kafirai bi ma'ana mai halakarwa ne yana da cikakken rinjaye a kansu annifaku ya kaskashi akwai annifakul annifakul akadi akwai kuma annifakul amali munafunci na aƙida munafunci na aƙida shine mutum ya ɓoye kafirci a ran shi ya ɓoye ƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye kin addinin Allah a ransa yana gaba da Allah da manzansa yana gaba da muminai baya son su baya son cin nasararsu a zuciyarsa haka yake ji an gane jama'a to wannan mai wannan ɗabi'ar amma ya bayyana musulunci a baki to mai wannan ɗabi'an kafiri ne amma mu ba mu san zuciyar shi ba mu ba mu san zuciyar shi ba sai dai mu ga yana yin wasu ɗabi'u irin na munafukai amma ba mu san zuciyar shi ba amma a wurin Allah kafiri ne wannan saboda mene a suna kin abin da Allah ya saukar ba sa so amma kuma suna bayyana san Allah a baki wannan annifaqul aqdi kin ko munafunci na aqida dai nau'in munafuncin kuma shine annifaqul amali munafunci na aiki shine kamar mutum ya magana ya karya idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana mutum ya zama yana da irin wannan dabi'u to wannan dabi'u ne wanda yake wadancan masu munafincin suke da shi amma shi a zuciyarsa yana son Allah yana son manzon Allah amma kuma yana yin waɗannan kaba'irin zunubi an gane kuwa to abin da ya bambanta shi da wancan shine abin da aka kulla cikin zuciyar mutum kawai bai kafirta da aiki ana fahimta eh bai kafirta saboda ya yi wani aiki a ce ya sha giya ya zama kafiri la wanda aƙida ce irin ta wani aƙida ce irin tu ta kawarij ko kawai da mutum ya yi aiki da ya saba wanda ce kafiri halalu dam amma zubar da jinin shi a filla wuyan shi ila an gani yawwa la yasku ahadun min ahli al-qiblati bi amalin wani mutum guda cikin mutanen al-qibla masu sallah baya kafirta a sababiyan aiki wani ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa amma yana kafirta da halarta haram din idan ya ce ya ya sha giya yayi kabira min kaba'irul dhunub yayi babban zunubi amma bai kafirta ba amma daga lokacin da yace ai giyan ya halarta mu sha to halarta haram kafirci ko ya zina ko ya luwadi ko ya sata ko ya kisan kai ko ya ci riba Allah ya tsare mu daga waɗannan miyagun laifuka duka waɗannan aikin wannan aikin bai kafirta mutum amma yana kafirta da halittawa an gani to wanda ya karya bai kafirta ba ko bai zama munafiki ba sai dai ya ɗauko wani wata riga daga cikin rigunan da munafukai suke waɗancan munafukan na aƙida suke sawa ya yafa ko ya saba alƙawari an gane kuwa إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان أن أمشي مشي هايمشي ولا da wannan aikin bai kafirta ba ya zama kawai munafunci ne amma a aikace ba munafunci na akida ba duka bin da Allah ya raba mu da shi domin ai wannan shi zai iya kai mutum zuwa ga ya fada ma babban munafunci eh annifaqul akbar ko annifaqul aqdi babban munafunci Allah ya kare yau za mu tashi ya ayyuhan nasu ne ko
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله كتابكم وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاعتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوك التذكرتي wannan shine awwal nida'in dan ka dauko wato Qur'ani daga Fatiha a wannan tartibin shine kiran farko da yazo cikin littafin Allah Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku allazi khalaqakum shine sarkin da ya halicce ku wallazina min qablikum kuma shine sarkin da ya halicci waɗanda suke gabanin ku la'allakum tattaqun wato ainihin domin ku samu tsoron Allah domin ku samu takawa kamar muna neman ƙarin bayani game da wannan sarki ba mu tambaye shi ƙarin bayani ba amma ya ma ƙara mana bayani don mu gane shi sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ai shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto firashan shimfiɗa ta zama miƙaƙƙa ga ta nan labu wasu sama'a bina'an kuma ya sanya muku sama ta zamto gini wa an zala minas samari ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati a sababiyan wannan ruwan da ya saukar ya fitar muku da ainihin 'ya'yan itatuwa rizqan lakum wannan abinci ne gare ku da ku da dabbobinku tunda Allah ya muku wannan ta goma shi fala ta ja'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin ku dinnan kuna da masaniya akan cewa haka ba daidai bane sannan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance cikin kokonto game da abin da muka saukar bisa ga bawon shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min mithlihi to ku zo da wata sura mana wacce take irin surar Qur'ani suratin min mithlihi sura guda wada wuce hada akum min dunillah kuma ku kira shaidunku ababen da kuke bauta ma ko wanda za su taimake ku ku haɗa hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin wato ainihin a tabbatar da cewa wannan gashi an zo da irin ƙur'ani in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya to sai Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku iya yin haka ba ya ku mushrikan makka da mushrikan wannan zamani idan ba ku iya zuwa da sura guda ba irin qur'ani a wannan lokacin to walan taf'alu a nan gaba ma har alkiyama ta tsaya ba za ku iya ba idan har ba ku yi hakan ba yau to ba kuma za ku iya yin wannan baɗin daga nan har Allah ya hura kawo da haka nan fatakun na ku kiyaye wuta ku ji tsoron wuta Allah ce wa kudu hannaku wani hijara wanda ita wuta wa kudu ha wa kudu hannaku makamashinta mutane wani hijara su da duwatsu ko iddat lil kafirin an tattale ta ga kafirai masu musu masu taurin kai Allah ya saba mu cikin su Allah ya kare mu daga kafirci idan kun lura da waɗannan ayoyi wannan aya ta farko farkon kiran da Allah ta'ala yi a asali idan ka ji ya ayyuhan nasu ana yi ne da ahlu makka idan ka ji ya ayyuhan ladina amanu da yan madina ake yi amma wannan ta haɗa kowa tunda Allah yana kira ne zuwa ga mene bauta mai ana fahimta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa Allah sarkin da ya halitta kun ji siffan Allah subhanahu wata'ala Allah yana bayanin ayyukansa yana bayani na rububiyansa shi ne ya halitta mu domin sunan shi ne mene alkhaliku wal khaliku mahalicci shine wanda ya kirkira halittar bayi da babu da babu mu kwata-kwata sai kirkiro kuma ba tare da ya kwaikwaya wurin kowa ba saboda kwarewa da gwanin cewa shi kadai ya yi kirkiran nan kuma ya daidaita allazi khalaqakum allahu huwa allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai Allah ya halicci komai a wata ayin yace wa khalaqa kulli shay Allah shi ne halitta dukkan komai kuma babu wanda ya taimaka mai gurin halittar wanda daga cikin ayyukan Allah ya daga cikin ayyukan Allah alkhalqu da haka dukkan mu ne mu dukkan mu halittu ne ga Allah shi kuma shi ne khaliqu wallazina min qablikum ba ku kadai ya halitta ba da waɗanda ke gabaninku la'allakum tattaqun dan ya zama na kun samu takawa ashe ibada tana haifar da takawa idan aka ce takawa shine kariya yana yi bari na bari shine takawa to me yasa kuma me natijar takawa shine idan mutum yayi takawa to wannan takawan za ta zama mai kariya za ta zama mai ainihin tsaro daga fada ma abin da yake gudu yake tsaro an fahimta yawwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa yake ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ittaqun nara ku kare kanku daga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin dabino bi ma'ana ku sadaka da shi dan don Allah kuna fatan Allah ya tsare ku daga azabar wuta Allah ta'ala ya ci gaba da kara bayani dan a gane shi ce allazi ja'ala lakumul arda firasha ja'ala min bi ma'ana khalaqa shine wanda ya halitta muku ƙasa firashan shimfiɗa ta tana a shimfiɗe don amfanin mu tasa ta mu haƙe ta mu yi gini mu haƙa cikinta mu samo ma'adanai ila an gane eh alladhi allakum al-ardha firasha a wani wurin ya ce a menene wani arba ne hada eh kin ga bai ne ku Eh. alam da ja'al al-ardha mihadan ashe ba ba mu halicci kasa mihadan a matsayin shimfidadda ba ga ta nan shimfidaddiya alam da ja'al al-ardha mihadan ubangiji ne wannan ba wasama bina'an kuma Allah ta'ala ya halicci sama ga ta nan gini ne wannan aka ce shimfiɗa wannan aka ce gini an gane ko sukufan wasama'a fatfan mahbuba wahum an ayatiha mu'ridun eh وجعلنا السماء عفوا وجعلنا السماء Allah ya ce mun halarci sama saffan wani rufi ne mahfuzan harare wahum an ayati ha muridun amma mutane suna digire mu ayoyin ayoyin ayoyin Allah da ya zuba cikin samaniya dan Allah ta'ala ya halarci ƙasa ya shimfiɗa ta kuma ya gina sama kuma shi ke rike da su inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tuzila ya halice su kuma sai bai basu bai basu da su kangare muku ba subhanallah inda Allah ya ga dama in ya halice su sai ya basu kuma wallahi ba mai iya ba mai iya wani amfana da su sai ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana mene haliman ghafura Allah yana rike yana yana rike da sama da ƙasa an tabula bi ma'ana Allah tabula dan kar ku goce muku Allah shi ke rike da sama wallahi tallahi da Allah zai fice sama da tarihin jintu shi ke rike da ita ƙasa ma da Allah zai kare mana ita Allah ba za ta tabbata mana ba duk za ta goce za su goce ita su kifar da mu Allahu akbar wala in zalata kuma wallahi in sun goce fa in amsakahu ma min ahadin min ba'di ba wanda ya ce rike su ba wani guda da ya ce rike su kuma bayan Allah ba wanda ya ce rike su shi kadai ke ya rike su kuma ku ji tsawon mala'ikan da ke taimaka mai duba duk ƙarfin mala'iku da girman su ba sa taimaka ma Allah ba wurin waɗannan tuma da mahalittun shi kada yake sannan Allah ta'ala ya ce wa an zala minas sama ma'a shi ne sarkin da ya saukar da ruwa daga sama fa aka da bihi minas sama rafi lakum Allah ya fitar muku wato ainihin arziki arziki ya fitar muku na daga 'ya'yan itatuwa as-samarat 'ya'yan itatuwa a sababiyar wannan ruwan kuma ku duba wannan ruwa yana fitar da nau'ukan tsirrai iri-iri kuma Allah ta'ala ya ce yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul hajjul qurewa da wani ainihin wato tsabar ilimi da gogewa irin na subhanahu wa ta'ala kuma yace duka da nau'in ruwa kwara dai ake shayar da duka waɗannan tsirran da nau'in ruwa guda ɗaya wani ka ji zaƙi wani ka ji shi mai tsami wani ka ji mai taci eh wani ka ji mai hamami ga sunan dai iri iri yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukhra wa anzala min as-sama'i ma'a Allah shi ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi kuma Allah ya fitar da minas samarati na daga ƴaƴan itatuwa a sababiyan wannan ruwa rizqan lakum dan ya zama abinci gare ku kuma ya zama abinci har da dabbobin ku duka wannan sai Allah ta'ala ya gaya mana ba an babu wannan ni'imomin bane mu ci mu share baki mu yi abin da muka ga dama duk wannan abubuwan da aka yi mana ana so a tsaye da tauhidi kawai tauhidi Allah ta'ala yake so a tsaya sai ce fala ta ji alu lillahi an daya ta aka kada ku sanya ma Allah kishiyoyi ta kusan ya mallaki kiwi wa antum ta'lamu alhalin kuna sane da cewa bai fa cancanta a sanya ma Allah kishiya ba waɗannan ayyukan da Allah ya lissafa muku akwai wani wanda yake iya yin sa ba Allah ba babu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Allah ya kara masa yadda Allah dan mas'ud yake cewa na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyub zambi a'zam wani zunubi ne yafi girma ya ma'aikin Allah kala sai manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan ka sanya ma Allah kishiya ka sanya ma Allah kishiya kini tamka sa'a wa huwa khalaqaka alhalin shi halitta ka in dai ba wanda ke iya halitta sai Allah ko kuma shi ya cancanta a bauta ma duk wanda za ka bauta ma ba zai iya halittan koda guda ba innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la an taj'ala lillahi nid ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka an halin shi halice ka wanda kuke bautawa ba Allah ba cikin suratul hajj Allah subhanahu wataala yake ba fa za su iya halittar koda guda ba fa wala wujta ma'ulahu koda za a yi taron dangi a hada ilimi a hada professor ƙwararru wurin kirkire-kirkire ƙwararru wurin lissafi ƙwararru wurin a likitanci a san wani likitan ma ƙwararre ne akan harkan zuciya ana ce mai cardiologist ko shi kwararre ne duk abin da ya shafi zuciya to zai fede ya fito da ita ya mata gyara yanzu zai koma in ke mai da ta to duk wannan kwarewan fa ko da kuda ba wanda zai iya halitta ko da an haɗu wala wutta ma'ulahu ko da za su haɗu domin su haɗu su halicci kuda ba za su iya ba subhanallah ka duba da irin ilimin da Allah ya ba mutum amma kuma ba zai iya halitta ba to tun da Allah shi ke halitta kuma to shi ke da umarni ala lahu al-khalqu wal amr Allah shi ke da halitta kuma shi ke da umarni tun da yake dai ba za a iya halitta ba to shi ke nan kada wani ya ce a bauta mai ba Allah ba kada wani ya ce zai rinka ba da umarni da hani wannan hakkin Allah ne al'amru wannan hayu waɗannan haƙoƙi ne na Allah shi kadai jama'a fahimta na ka abu da masaudi ya ce me ya zunubi mafi girma ya rasu lallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi an taja ala lillahi niddan ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhalin shi Allah shi halicce ka kala yace kuntu na cewa manzan Allah sun ma yi sai kuma wani zunubin kala an taktula waladaka khashyata an yata'ama ma'aka ko kuma a wannan riwaya makhafata an ya'kula ma'aka ka kashe danka don kana tsoron kai zo ya rika cin abinci tare da kai ce kashe da saboda yana gudun talauci yana gudun tsawainiya sai kama ɗaya kashe wannan laifi ne babba ma'ana ne ne kisan rai kuntu sai na ce sun ma'ai sai kuma wani zunubi ne babba sai manzo Allah ya ce an tuzaniya halila ta jarika kai zina da matar makocinka me yasa aka keɓe zina da matar makoci nan saboda muninsa ai duk zina zina ne amma kuma akwai zinar da yake kuma ya fi wani zinar ƙwarai kamar yadda zina da matan makoci kuma akwai zina da ke gaba da shi shine zina da ainihin muharrama ce zina da muharramansa wadda har abada tsakanin su a duniya ba aure kamar wane kamar uwarsa ko uwar uwarsa kakan shi ko wane ko fiyarsa ko jikansa ko ƴan uwarsa ko ko ko innansa wace ce inna yar uwan uwa ko kuma gwaggwansa ƴar uwan ubansa duka waɗannan maharramai ne maharramai ne ka gani al'ubuwa wal ukuwa eh al'ubuwa wal guluwa wal ukuwa da da da da da da ainihin waɗannan dai wannan kuma shine mafi girman zina ko mafi girman zina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi zina mai muni yace kai zina da matan makocinka yace da annabi ya faɗi mun wannan sai karanta ayan qur'ani dan ya ya kara gaskata zancen shi sai ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر mu'mine su ne wanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah na daban ba sa shirka kenan sannan nabi wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai inda haƙƙin a kashe ta kamar ta kashe wani sai ma za a kai ta gaban hukuma a yi zartar mata da hukuncin kisa kamar mutum ya yi zina yana musu ne za a kashe shi ya taɓa yin aure ya taɓa kanguwa za a kashe shi kila an gane ga mutumin da ya zagi ya zagi ya zagi manzo Allah za a kashe shi ko ma annabi ne za a kashe shi da sauran kisa wanda suke bil haƙi da gaskiya ne wannan kisa a kawai wannan kisa daɗi eh ya je ya sha wani abin maye ya fita hayyacinsa ya dafa wani kai kashe shi wannan mummuna aiki sai karanta wannan ayan wala yaktuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun kuma ba sa zina kuma ya fa'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al azab yawm al qiyamati wa yakhlud fihi muhana haka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wannan ayoyin jama'a mun lura suna magana ne akan cewa duk wanda ya ci arzikin Allah to ya bauta wa Allah ya biya kuma ka ku Allah Allah ya halitta mu ya azurta mu an gane sannan ya ce mu bauta mai kuma ya sanya bautan yadda za mu iya yi bai sa mana yadda ba za mu iya ba sannan kuma ya ce in mun yi bautan kuma akwai sakayya kai da Allah jama'a wani irin karamci ya wuce wannan ai ba karamcin da ya wuce wannan kai bai shawara da kai ba ya halitto ka mutum mafi girman halittun Allah halittun Allah mafi girma da karamci shine mutum ba a halicci mutum dabba ba ba halicce shi ice ba a sha a tsari a kona a yi makamashi ko a yanka a yi a ci naman a'a fiyo ka mutum ya baka ji ya baka gani ya yi maka kaza ya maka kaza to ce gaskiya ni za ka bauta ma a cikin waɗancan wato waccan waccan sura wanda ta zo take bayanin ni'imomin nan wata sura ce namli ne ko eh da ya bayanin ni'imomi sai yi magana sai yi maganan cewa waɗannan ni'imomin kazalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun ko سورة النحل بامن لما نحل جزاك الله خير نحل لعلكم تسلمون فكلوا ولا آية تماما أسلوبي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا كفار ما ده إبادة كبوتا ما ubangijinku wanda ya halitta ku ya halitta wanda suke gabanin don ku samu takawa shi ne wanda ya sanya muku ƙasashen fiɗaɗa ya sanya muku sama ya halitta ta gata nan ita kuma ginanna a matsayin sama sannan ya sauka muku da ruwa daga sama fa aka raje bihi min as-samarati rizqan lakum ya fitar da ainihin nau'ukan 'ya'yan itatuwa ƴaƴan itatuwa a matsayin arziki gare ku ku ci dabbobin ku su ci kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani duk wannan ni'imomin an yi ne domin mene a tsaye da tauhidi shi yasa yazo cikin hadisi kudusi ya ibn adam khalaqtuka li ajali wa khalaqtu kulla shay'in li ajalik fala tal'ab ya dan adam na halice ka ne da ajali saboda bauta na kawai wa khalaqtu kulla shay'in li ajali kuma komai na halice su domin kai ne dan yi ma hidima in yi ma hidima kuma zan hore maka su dan ka ji dadin bauta mu to fala tal'ab kar ka koma kana wargi da wasa fala tal'ab kuma wannan ne abin da Allah ya faɗi cikin suratul jin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljannu da mutane ba sai face kawai don su kaɗai shani da bauta eh ibnu kathir Allah ya ji kansa yace liya'budun ay liyuwahhidun ban halice su ba dan sai sai dan su bauta mu shi yasa akwai tsananin damuwa kwarai Allah ya mana wannan limomin ko mu gode mai akwai damuwa yau ko uba ne yaro tun yana ciki shi ka babbi yanzu wani duniya ne ya ba shi ci ya ba shi sha ya ba shi tsira ya biya kudin makarantarsa ya kula da tarbiyyar ya sa ido duk abin da zai cutar da shi na kokarin ya kare shi daga wannan sannan kuma kiri-kiri yaron ya kangare a ce yi kaza ce ba zai yi ba akwai damuwa wallahi akwai damuwa da kenan ba da uba wanda uban nan ba halitta yayi ba ku tuna haihuwa haihuwan yaron ne kawai da ya diga mani a mahaifin uwan shikenan ko ma jin daɗin shi har ma aka yi mai wani karamci aka ce wa fi bobe a hadukum sadaka cikin tara wasu ku da iyalinsa ma akwai sadaka ba fadita shi ba amma yaron nan ya fito duniya a mai wannan ɗawainiya sannan ya koma ya kan gare maku ba yasa yana daga cikin zunuban da suke kai mutum wuta saba ma iyaye ya zo cikin hadisi la yadkhulul jannata aqul liwalidayhi to ina ga Allah ta'ala ba zai shiga aljanna ba wane aqul liwalidayhi mai saba ma iyayensa saban iyaye ku ina ga Allah ta'ala wanda yake shi wato falalolinsa a kan ba sa ma lissafuwa ni'imominsa ba sa lissafuwa da haka na yan uwa musulmi kowa ya ci arzikin Allah to ya baza kokari wurin bauta wa Allah kuma in ka bauta akwai sakayya wannan ana maganar haƙƙin Allah ne shi kadai sai kuma ayoyin gaba Allah ta'ala ya ce in kun zanto cikin kokonto in kuna kokonto ne game da wannan abin da muka saukar wa bawan to ku zo da ainihin wata sura kwatankwacin suran qur'ani bawan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku kira ababen da kuke bauta masu ne shuhada wasu malamai suka ce shuhada wadda un shuhada ku kira shedunku ma'ana wato allolin da kuke bauta ma ku kira su ko kuka ce shuhada ai mace maka wanda za su taimaka mu amma kuma kan ku nemo Allah wanda ba Allah ba ku kira duk wani wanda kuke taimako kuke ga zai kagara muku domin ku kawo da sura irin sura Qur'ani in dai da gaske kuke yi to wannan ne ake musu nan wannan is a challenge abin da ake cewa tahaddi balarabe na ce mai tahaddi at tahaddi kalubale ne wannan a cikin suratul isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul la yajtama'u al-insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ta'ala ya ce kace musu da aljannu da mutane da aljannu za su haɗu su haɗu su haɗa ƙarfi da ƙarfi akan wai za su zo da kwatankwacin wannan ala ayya a tubi misali hadal qur'ani zo da irin wannan qur'ani la ya tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da wallahi irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sake ya zama mataimaki ga sake an taimaka ma juna ba za su iya a cikin suratu hud a cikin suratu hud Allah subhanahu wataala ya ce am yakunu naftara in fa'tu bi ashri suwarin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ta'ala ya ce ko suna cewa ne annabi shi ya kirkiri wannan qur'anin da kansa ko haka suke faɗi am yakunu naftara to ka ce mutum qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi ku zo da surori goma goma kawai irinsa an gane gaba wannan duk ayoyin makan fatu bi ashir suwarin misli ku zo da surori goma irinsa eh wada umarni sabatu eh fatu bi ashir suwarin misli muftarayat wani umar yi sabatu min dunin lahin kuntum sa kirkirar ruwan da kuka kirkiro ku kawo mu gani guda goma ku kira wanda kuka samu ikon ku kira shi ba Allah ba inda gaske kuke shi ma suka kasa akwai wani tarin din am ya kuru nasara eh ulfatu bi sura ko suna shi wa kirkira ne ina da yunus ne wallahi ko a gani a yunus an kalubalance su sai kuma aka shiga hul aka kare kalubalance am ya kulu naftara kun fa'atu bi suratin am ya kulu naftara ko suna cewa ya kirkira ne fa'atu bi suratin mithli ku zo da sura irin wannan qur'ani duk sun kasa ba duk sun kasa sai sa Allah ta'ala yake fa in lam taf'alu idan ba kuma ku iya ba ana magana da ainihin larabawan asali na farkon ma yan ƙauyen da yan dinin to wannan tafa'alu to kuma duk masu karyata wannan fa ba za ku iya ba daga nan abu da ƙauye Allah ya kazu kuma har yau ba wanda yake zuwa da wani Qur'ani wanda yake irin wannan babu a ce ka zo da ƙur'ani an kalle shi ta mahanga mahanga na larabci ya fita su wasu ɗaya kenan sannan ta mahanga na kyautata hukunci biyu kenan a kalle shi ta mahanga na gaskiya ai sun ƙwararru ne ko wurin waƙoƙi amma waƙoƙin cike yake da ƙarya cike yake da ƙarere ga fasaha ga balaga amma yana cike da ƙarere amma wannan tsabar gaskiya ne kuma idan aka ba da labari labarin gaskiya ne kuma aka zo da hukunci hukuncin adalci wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijin ka ta cika me kalmar kawai da tsari sidqan sidqan fil akhbar وعدلا في الأحكام جل بارك لك تكي قسياني sannan kuma duk hukunce-hukuncen da ke cikin ƙur'ani adalci duk hukuncin da kaji Allah ya yi malam babu zalunci don Allah bai zalunci eh shi Allah adu mai adalci komi ana ije shi ne a inda ya dace a ije shi wannan littafin ba za su iya zuwa da irinsa ba katarar duniya sun yi taro sun yi taro ya za a yi ne matukan ƙo'an nan na tare da musulmi bayan da muka iya da su ba za mu taɓa cin nasara a kansu ba daga cikin hanyoyin da suka ce suka ba da shawara ta aka ce abin da za a yi a tara ƙo'anan duniya kakaf a ƙona sai wani ya tashi ce su wawaye ne da Allah wawayen banza don kun kona da kirjin su fa wanda ke cikin kirjin su fa da suka hada ne a to haka ne kuwa domin yau din nan inda za a tara masahib na duniya ka kafa kona jama'a wallahi Allah ina gaya muku rana ba za ta fada ba za a yi producing din the same copy rana ba za ta fada ba yanzu nan za a rubuta shi akwai mahaddata na nan wanda suka haddace za a dawo da shi cutuwa za a yi kenan to abin da ya fi kawai shi ne a shagaltar da su a shagaltar da su daga barin qur'ani idan suka shagala daga qur'ani to shikenan suna karantawa amma kuma akwai ababen da ke shagaltar da su in an in an samu dama a hana kuma karantawa ta hanyar yaya da ce ta hanyar a shagaltar da su da kiɗe-kiɗe kiɗa ai la ya tani ali fi kalbi abdin abada algina wal qur'an wannan abu biyu ba su haduwa a zuciya guda qur'ani da kuma waka ce ga zuciyar mutum na cike da hasken qur'ani kuma yana cike da hasken kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe almazamir ta ce to ai kokari a baza a baza waƙe-waƙe yadda zai shagaltar da su ya tafiyar musu da tasirin ƙur'ani suna karanta ƙur'ani amma kiɗa ya ya mantar da su idan suka ji kiɗa duba yadda aka yi mana bannawa idan ana buga manjiri in masu buga manjiri na bugawa idan ka ga yadda jazaba take kama wasu ka ga mutum yana rangaji yana rinsa idanu yana rangaji yana rinsa idanu ko tsoho ne haka music idan music ya music kawai haka za ga mutum ya yi kawai a kone tun daga abuja mun shigo wannan trend da shi wallahi malam yana jin kidan irin irin kidan nan ne na na ushaku na masu jirgin nan ƙuraji allah tun daga abuja kaga da yasa haka haka kawai ke yana bi kawai haka yana kada kai kawai yana yi tun daga abuja har kaduna wallahi sai da aka zo kaduna kawai sannan ya buɗe ido dukkan wa mizmarun wa najmatu shadinin fa mata ra'aita ibadatan bi malahi dukkan wa mizmarun wa najmatu shadinin najmatu shadinin kenan rangajin mai dingi haka ina ka taba ganin ibada da wani yi an ce ƙwararru ma wurin kisa in za su yi kisa sai sun sa music tukuna in music ya dafa su malam zuciya ta ke kashe sannan suke zuwa su kisa kuma duk bai huje za ka ji ko da doka za ka rinka shi da kiɗa kiɗa duk bai huje yau kuma wannan shagalar ta yi mana kamari ga shi cikin wayoyi ga shi nan gidajen rediyo ko tafsiri aka gama za a sa kiɗa kafin a sa tafsiri a sa kiɗa a gama a sa kiɗa ku ji a share ku ji alherin kuma a turo abin da zai kuma dakushe muku tasirinsa sannan suka ce a yi ƙoƙari a ga cewa an hana su yi aiki da yin hukunci da ƙur'ani wai kenan ga ƙur'anin da ya sai dai a karanta amma idan hukunci da shi hukunci da shi sai dai ka yi a matsayin kai kaɗai ɗinka da gidanka gwargwara abin da za ka iya yi amma hukunci a ƙasa kar ku manta da lokacin da lokacin da kafirai a majalisar ɗinkin duniya suka ce matsayinsu a fayyace ki suka ce ba za su kyala wata ƙasa wata daula wata ƙasa ta yi aiki da wani hukunci ba na ƙur'ani suka ce a wata clear su ba su kyale ba saboda ne ana fara hukunci da ƙur'ani kun ga dai kun ga ƙwarya zariya da a ce za a yi hukunci da littafin Allah a zariya kadai wallahi sai wannan zariya ta haska duniya gaba daya kuma za a ga kyawu da ƙayi da nagarta na musulunci kuma za a yi ta shiga musulunci to bari mu hana su aiki da shi dan muna barin su suka yi aiki da shi to ba fa za a da tsarin mu ba su kuma suna da tsarin su na zamantakewa suna da tsarin su na siyasa suna da tsarin su na harkar tattalin arziki wanda duk ya sha bamban da wanda Allah ya saukar da shi cikin littafin nan karamin takadiri lokacin da zamfara ta fara hukunci da shari'a ya aka ga tasirin sai da zamfara ita kadai duka ta rikita duniya kakar zamfara an turo kamar yadda manya-manyan masana lo da muna tare da su cikin kwamitin kwamitin shari'a yadda suke gaya mana irin yadda aka dinga turo turawa daga ingila da faransa da germany da america suka zo musamman suka zo suka ɗauki suka ɗauki dokokin najeriya kaf suka bi da suka bi suka ce ai matsalar na cikin constitution ɗinku ne constitution ɗinku ya ba su dama su ne ta ce wallahi constitution ɗinku ya ba su dama wannan portion ɗin gashi nan shi ya ba su dama su yi shari'a to da haka in dai kuna so a daina shari'a nan to ku koma ku gyara wannan constitution ɗin dan constitution ɗin ku duba fa ana yin shari'an ne a matsayin rafadannin constitution a ƙarƙashin constitution ake yi ba ma ana yin mai cin gashin kanta bane ɗari bisa ɗari a constitution ɗin ne aka samu wani goshin aka makale da shi amma sai da a wani shekara daga cikin shekarun nan duniya ta fitar da cewa babu ƙasa mafi zaman lafiya da zaman lumana irin jihar zamfara har a rediyo an sa wata mata tana cewa ai ta gode ma shari'a kafira ce kirista ce ta ce ta gode ma shari'a kai wannan shari'a ai ba wanda ya amfana irin ta aka ce me yasa dan jarida ya tambaye ta ta ce saboda ita mijinta mashayin giya ne in yi albashi wallahi kwabo ba ta gani ita ke wahalan ciyar da kanta da ciyar da 'ya'yan shi da ya samu da ya samu albashi zai wuce gidan giya sai ya kare zai dawo amma da aka fara shari'a zamfara sai ga shi tana ganin mijinta a gida kuma in ya samu albashi zai zo da albashin domin duk zamfara ba inda ake sai da giya ni na je zamfara lokacin shari'a na je ba ɗaya wa ba akan harkar maganar shari'a na kwana ta hotel na zamfara ka ga hotel malam kamar kana da nan madina an tsarkake hotel din ba zinace-zinace ba giya to sai ga zamfara malam Allah na ta samu ta albarka to da suka sassafa zamfara gaba da makirci yanzu ana yin shara ana yi kuma mu suka yi amfani da mu sai da muka muka sai da muka kake shara dama Obasanjo ya ce ce shara'a wal jai natural death wannan political shari'a it will die a natural death ya ce za ta mutu ne mutuwa horus haka obasan da ya ce kuma ka je ka bi tarihin shari'a a najeriya ka ga suwaye suka dunga yahuda suka yi ta amfani da su suka yi ta yakan shari'a musulminmu ne musulminmu ne Allah ya kare za ka nan wannan littafin littafi ne wanda yake kitabun fussilat ayatuhu kitabun fussilat kitabun mene fussilat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an kyautata wannan littafi ko ba wanda yake zo da matsala kai bari ku ji wata rana ma wani na karatu ne kawai sai karanta aya sai kare shi ayan ba daidai ba sai wani dan tsoye ya ji saboda tsaban kwarewa a larabci sai ke kai wannan ba ayan qur'ani ka karanta ba dan kauye ne ba ayat cikin suratul maida da Allah ta'ala ke cewa was-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim sai ce kai ne ka karanta ya ce ayan qur'ani ya ce wallahi ba ayan qur'ani ba wata ɗan ƙauye ne masanin larabci saboda yadda ayan ta koro da yadda aka cike shi babu babu ainihin munasaba tsakanin ɗaya babu da ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace ku yanke hannunsu shine hukuncinsu sakamakonsu kenan na irin bannan da suka yi wallahu azizun hakim Allah mabuwayin sarki ne mai hikima a shi sai ce wallahu ghafurur rahim sai wannan nan kawai ce wallahi ba ayan qur'ani bane Allah mai gafara ne mai jin kai aka ce me yasa ka ta kace ai da ya gafarta ba zai ce a yanke hannu ba da ya gafarta ba zai ce a yanke hannu ba kwarai kuma da da da da, da ya tausaya mai akan aikin shi da yi fannin da yi da bai ce a yanke mai hannu da haka wannan ba qur'ani bane sai koma ya lalubo sai ce gaskiyan kai ce wallahu azizun hakim saboda Allah ya isa ni shi sai ce a yanke hannun kuma saboda akwai hikima cikin yanke hannun da ya je ya dauko kayan da ba nashi ba shi sai ce a yanke hannun ya isa ne ce a yanke hannun shine azizun buwai gagara misali hakimin kuma mai hikima ne da ya ce a yanke hannun akwai hikima akwai wisdom behind it jama'a kun gani da ce to ko lallai kuwa to yanzu ne ka karanta qur'ani sai karanto wasariqu wasariqatu faqatahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim sai ce masha Allah wannan ayar qur'ani ita la ayar qur'ani ila an fahimci wannan to wannan qur'ani malam dan shekara goma ya hadace kana karanta harafi in ka dauke zai ce a'a gaskiya na ka dauke harafi a wurin nan fattaku Allah masaqatu sai kace ittaku Allah masaqatu Allah ce baka safa ba akwai ba fattaku Allah masaqatu sai kai ka zo kace ittaku Allah masaqatu Allah ce fattaku Allah masaqatu wa kuma wabi wa anfiqu khairan li anfusikum a hada gida ko ka sanya wata lima ba inda ya dace ba bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum من المشرك من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذ الكافرين وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله شون يكرن تاية ورسوله فأكت a sababiyar ma da ya sa aka yi mu ƙur'ani dige-dige da wasu lakin ko sai na aliyu ya ce ma abin aswad addu'a ne ya ce kai hajjin da wani ya karanta ya canza ma'ana gaba ɗaya allah ya yi baran-baran da kafirai an gane ko manzo allah ma ya yi baran-baran da kafirai sai ce allah ya yi baran-baran da kafirai kuma ya yi baran-baran ma da manzon shi ba ba ta ma'ana ba wannan a sallah ne har sujudul ba'adi sai an yi ina fahimci wannan kawai sai na ya ji wannan ya karanta haka sai ce maza maza abul aswad je kaka ka wasance min qur'ani gaba da duk ake mu qur'ani wasan saboda kar ka zo ka karanta wurin da yasa kamata ya dauki ya dauki rufa ka sashi ya dauki na saba ko ya dauki wasani kasa to wannan fa malam shine qur'ani to ko da ya zo da ainihin magana irin wannan babu magana ta adam za a iya samun kuskure ciki amma magana mahalicin kowa ne to ba za a samu kuskure ba shi yasa wannan qur'ani ne kitabun uhkimat ayatu an kyautata ayoyin ayoyin an tsara su yadda ya dace sarauniya ingila in abubuwan duniya suka dame ta sai ta je masallaci ta ce a karanta mata qur'ani wallahi sai kaga ta zauna ko ta haka kuma musulmi haka ba ta kujera ta zauna da ka zo na kyau ana karanta masa Qur'ani ta ce ba abin da ke na tsan mata da hankali irin idan ta ji karatun Qur'ani eh tsaban larabcin ne saboda ba ka gadewa amma tsaban yadda Allah ya tsara magana da garfin shi da yadda yake yake keta bukata to sai ta nasu da nasu ta nasu Allah ya sa tana da rabo wata ranar ta musulunta ga mijin shi da ya mutu Allah ya shirya da ita Allah ya sa ya miji ta mutu Allah ya sa ita ta musulunta ga lahira kuma sai ka gansu inda ta musulunta sai ka ga gashi tana wani bangaren shi na wani bangaren Allah ta sa mu gama lafiya da haka yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar malamai suka ce cewa da aka yi tsoron wuta kuma aka ce an tattare ta ga kafirai al'asulu shi ne kafirai ne ake sawa a wuta to sai kuma ufatul musulmi sai masu sako cikin musulmi masu sako cikin musulmi wanda Allah bai yaje musu saban da suka yi ba sai dai ba za su zama ba wuta kuma wannan yana nuni akan cewa an riga an tattare wuta tana nan kamar yadda hadisai sun tabbatar da haka hadisi cikin muslim ya tabbatar da haka hadis riwayan imam ahmad ta tabbatar da haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce da wuta da aljanna sun yi muhawara eh da wuta da aljanna sun yi muhawara har wuta take cewa wai me yasa ni me yasa mene ne babu wanda ke ciki na sai mutakabbirai Hmm. sai mutakabbirai ne a ciki na manyan mutane su ne a ciki na aljanna kuma ta ce ni ma dai ba wanda ke ciki na illa talakawa ila gani yana nuna mai ne an tattale su tana sannan hadisi ya tabbata har wala yau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wuta ta kai kara ishtakatin naru ila rabbiha ta ta kai ma ubangijin ta kara cewa sashen tana cin sashi sai Allah ya hore ta da ta yi numfashi guda biyu numfashin farko shine tsananin zafi da kuke samu numfashi na biyu shine tsananin sanyi da kuke samu da ni da ku duka Allah ya kare mu daga azaban jahannam to akwai dan bayani kaɗan da ya rage sai dai lokaci yayi wanda ya kamata in yi Allah ya sa ya ba mu alalaiwan zuwa gobe kafin mu shiga wa bashirin ladina amanu insha Allah ta'ala sai mu sai mu sai mu Allah ta'ala ya tunatar da ni ban manta ba Allah ya gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani abinda muka karanta ya zamo daidai ni da ku Allah ya sa mu tare a cikin ladan wanda kuma ya kasance kuskure ne Allah ya shafe shi a zuciya na da zuciya muna roƙon Allah ta'ala ya haska mana da hasken alƙur'ani Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan wata mai albarka Allah ya samu cikin mutanen da suke dacewa da samun rahaman Allah da gafararsa da aljannarsa a cikin wannan wata kaga shi kenan insha Allah ba wani abu aiko na'am wala wallahi amin na'am mm gaskiya ne wannan shi ma yana bukatar dan lokaci wurin bayanin ta ina kullum tuttukan malamai a kai kuma duka ne a karkashin aya za mu zo ayan cikin suratul baqara wa alal ladina yuqinuhu a karkashin wannan ayan ne duka ake wannan fassarorin wa alal ladina yuqinuhu fidyatun ta'amu miskin fidyatun ta'amu miskin to su wane ne za su bada fidiya ba za su yi ramuwan azumi ba shi dai mara lafiya can an faɗi kamar kana min kumari zan ɗau ala safarin fa'idatun min ayyamin shi mara lafiya ko wanda ke zai yi tafiya ko ɗalina ana ba wani shawara zai yi tafiya zuwa zuwa kebbi an mutu da zuwa ɗazun nan wani malami ke ce mai ina ba ka shawara ka sha azumi saboda zafin da ake a kebbi ya wuce da ake da yawa ma a kebbi ba su azumi saboda bala'in zafin da ake to kuma zai yi tafiya ya gaishe da ce ina baka shawaran kaka da kyalin ka rama bayan sallah wa man kana minkum maridan wanda ya zama mara lafiya daga cikin ku aw ala safarin ko yake bisa kan halin tafiya fa iddatun sai ya lissafi na biyan azumin sa min ayyamin ukhra na daga wasu kwanakin daban bayan sallah sai ya biya maridan kenan sai kuma Allah ya kuma ya ce wa alal ladina yuqinuhu aka zo kuma da bayanin waɗanda suke iya yi amma cikin jin jiki ko za ka ce fafidiyatun min ayyamin ukhra ay fa eh wa alal ladina yuqinuhu fidiyatun ta'amu miskin sai su fidiya ciyar da miskini anan ne malamai suke magana suke magana tsoho mai girman shekaru suke magana alhamid mai ciki suke magana almurbe mai shayarwa sai suka ce to to ita shi tsoho za a sashi a kategorin din marasa lafiya ne ko ko za a sashi a kategorin din waɗanda za su iya yi amma kuma cikin jin jiki haka ita ma mai ciki za a sata a ƙarƙashin marasa lafiya ne wanda yake su ramawa za su yi wani lokaci ko ku za a sata ƙarƙashin wahalar da ne sai kuna hune haka nan mai shayarwa ita ma tana cikin marasa lafiya ne ko hukuncin matafiyi ne su biya a wasu kwanakin ko ko za a sa su ne karkashin a a wanda ke iya yi ba cikin sukuni ba to anan ne aka samu abin nan amma Abdullahi dan Umar da da da Abdullahi dan Abbas su sun ce da su sun ce ciyarwa za su eh kila mana ba ka musa ba kila kila ka ga musu ma amma a malikiya dai mutum zai menene ha zai rama zai rama ne ran da kika war kika kika kika haihu shikenan Allah subhanahu wataala bayan Ramadana an haihu lafiya to sai kira mu haka nan mai shayarwa ita ma ta gama shayarwa ana bin ta kwana nawa ta shafi ta rana wannan shine mazhabin malikiya kuma ihtiyatan aka dauki wannan kaman zai fi Allah ya kama Abu Hab Abdullah gadan kai yace ya kira mu wadan kira mu wadan shi ma ya tattauna sosai akan wannan mai kawo dalilan da kira mu wadan kuma sannan idan aka bude wa mutane kofar nan in aka bude ba wallahi mutum za ta iya yin azumi amma ba za ta yi wacce wallahi ina da ciki wannan ba zai yi ba to ya masu wasa ko ko mace ta ce gaskiya ne ni tun da shayarwa ne ke gaskiya ne ba za ni ba za a zane nan to gara a ce su yi gara a ce su yi surama ne surama eh malikiya abinda suka wuri a yi a saddarin zari'a abinda zai iya kaiwa zuwa ga fitina sai su shi haka mazhaban malikiya ce akwai ta kasan mazhaban malikiya yanda mutanen mu suke a yau me kike tsammani me neman kuka balle an je shi da kashin awaki haka ni dai na fi ganin na fi ganin kotu inda za a yi fatawa haka a yi fatawa a ce musu wato salama su kirga kwanakin da suka sha salama lokacin da ba su da ciki ko lokacin da yake ba su da ba sa shayarwa wallahu a'ala da kuma salam
Eh.
ya aka kace da zuciyarka ka san zuciyarta ne amma da wani ya kai ta faɗa ne ai abin ba ta faɗa ba ba malam da ake wani karatu ne zuwa ne a daga kasuwar ko abin da ne a wata da yake ne tambaya ya da shi wannan cewa to yanzu ce wannan ne ce ai ki da jamu Mm.
inda da jamu din
kamar akwai wasa cikin abin ko to sai ta biya ana da ana binta sai ta biya azumin da yin ku ya ɗaya za ta yi Allah wa ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la na'am na'am na'am to yi tambaya in ji tambaya
tsohuwa mhm wanda ba ta yin azumi mm ana ciyar mata ne eh sai ta zo ta kara su wani yadda ya kamata a yi, wanda ake yin a baya a ƙarsa da kallo mutum na iya yin mata kawai da wani idan mutum ya mutu yau da tsohuwa da azumin farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da an ciyar mata sai yau ta rasu to sauran kwanakin masu an ciyar mata ai ai shikenan kuma ai abin da ya riga ya sauka a kanta taklifi ya sauka a kanta Mm. ai shikenan an ta rasu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم wannan na wani ne mana wani